من همزه ونفخه ونفسه فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markas ahalin sunna wani jama'a wanda ke ngulkar kada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar. Yau muna laraba sha biyu ga wata na Ramadan hijira shekarar 1446 wanda ya dace da sha biyu ga wata na uku 2025 a jiya muna cikin suratul fita mun tsaya aya ta takwas lokaci ya zo ƙarshe da muke karatu inshallah za mu tashi aya ta tara abin da ya gaba inshallah kahin nan akwai yan tambayoyi ta harko yana cewa wata bayawar Allah take cewa ita matar wani bawan Allah ne ta ce yana da kudi kuma ta ce kudin ma sosai ina kudin kudin da yawa ne ta ce da kudi sosai amma baya ba su abin da yake sutura da biyan bukatarsu kuma tana ganin kudin gasa na aje za ta iya doka ta yi bukata a shi wace madoni akwai ruwa ya ta sufiyan da hin ita wannan ruwa abin take karantarwa hin ta yi jaji da annabi sallallahu alaihi wasallam mijinta abu sufiyan yana da rike hannu baya ba su abin da zai ishe su na iyalai na abinci ita da iyalanta ta ce zan ɗoka alhali bai sani ba ya ce ki ɗoka ki ci bil ma'aruf daidai gwalgwadon bukata kaga akan wannan ba kowa ba ce batan mace ta buɗe ma kowa kanta kowa sata da wannan kowa ce ta ɗauka shi bayanin da ya bayani kan mas'ala tabbatata ta abin rayuwa kake ɗauka bikinku na maraya na gari da adashenki da dai morewa ta taɓa ta more da kuɗi shi amma in har da gaske abincin da yake ba ku baya sutura babu to daidai wannan gulgul ma'aruf da annabi wadi kina da dama ki ɗauka ki yi wannan bukata wadda take wajibi ne a kai shi bai ba kuma Allah ya san haƙiƙa Allah ya san gaskiya amma ta tsara sama da bukata Allah sani yan waɗar wani matsaloli za su da fuskanto abinda ya yi kullum a nemi ba da haƙƙi shi a yi don me yake kasancewa irin wani al'amari tana ga wani kudin bai ka kara su ba yarda da ke ya sa ya buro da kudin durin da ya gano kina ragewa ke da shi ba mutunci shi ne matsala ke kaya kake mutunci tunukin da kike akan matsayin marauniya baki mutunci a wajen shi amma daidai gwalgwado wata kika ɗauka ba daɗi ba ƙari allah halatta annabi ya bayani kan haka sai mai bayani bayan an yi wutiri a masallaci iya da dama ya je gida ya yi na filolin shi haka tambata ya gudu wanda ya saba yi yan washi a ramadan ko ba ramadan ba da ya sallata musulmi dai ba ta wuce wutiri wannan wutirin a yi raka ɗaya uku biyar bakwai zuwa sha ko suna dantar da kake can da a gida a gida kai daya shine ramadan da yanzu aka shar'anta a wani ramadan kadai aka shar'anta a yi jam'in wannan sallah a masallaci ita kin ce wanda kake yi a gida ta kuma masallacin ba ka ta masallaci da haka ba sallah biyu bace ba wuturi daban kiyamu ne daban a sallah guda ce mun sha muku wannan bayani sallah guda ce take da sunaye daban-daban kan wasu dalilai in ma a ce tarawih ko kiyamun ramadan ko kiyamun lai ko na ya kaci asham din dai sallace guda ko ta hajji ba sallah mace da sallace guda ake wata so kan dalilai daban-daban asalin mun an ce mata asham ganin asalin malaman harko nan bare-bare ne asham azumi na barbaci barbaci da ce maka inda asham ma'ana an tsaye ta maka labarin azumi kenan sallace wata shar'anta yin ta a ramadan dan ba ramadan ba babu lokacin da ake sallah wannan a masallaci kiyamu ramadan asalin sunan kenan an sar'anta sallah da ake tsaya a yi cikin wata ramadan da jama'a tahajjud wannan tashi daga cikin dare a yi ta kiyamu layl din nan da ake ba sallah isha kiyamu layl ce kai sallah guda ce kursu tarawihi tarwiya lokacin umar bin khattab da aka sa ubay bin ka'ab tamim mudari ganin ana jan sallar dogo sallah ce sai suka yi raka hudu sai su zauna su wannan hutun da ake raka hudu shi ka tarbiya tarawi hutun wannan da ake ake yi tun da suke na a takaice dan uwa idan mutum kullum mutum ka yi kokarin lalunta sunna abinda babu sabani kashi ka huta idan ka samu sallah fadala ta bin liman tarawi a tsari ai ya kana kokari na ko akwai an sunanta annabi kaulan wasila a aikace annabi aikace a fadi ya fadi duk da an ce ja'alu asad salatukum bilal mutaran ku sanya wuturi shi ne ƙarshen sallafa ta dare to amma an shar'anta raka a biyar idan ta tashi bayan wuturin tana dama ka raka a biyu to kai kokari ne nasar dama in ga ya raka ɗaya ma izi goma sha biyu kai wannan raka raka ɗaya raka biyu a kai ka kyawa ɗaya mutum ko awa biyu ne idan mai kokari ne ko kaga idan ka awa ɗaya kana ko awa biyu ma dai ka awa sunna ba dan kai wata sunna ba ta zaka shiga cikin hayaniya ba ta saba ne ko kenan bayan mutuli gaskiya babu nafiloli a zahirin magana kenan amma akwai dama raka biyu to wannan raka biyu kai su dogaye ko shi kenan wata kokarin ka kawo daga cikin sabani sai wannan wata ta yakan samu rikici a cikin ahlus sunna a masallaci guda sai ga wani ya je rukuni barak da gwiwa wani ya kai da hannuwa me ya mahuta kan wannan magana an ma kullum ahlus sunna ko malaman addini musu inkarin abin da zo na sabani illa ka dibi tsakani da Allah wanda kake ga ta kai nutsuwa kai yayi kai in wa masala zuwa da hannuwa ko zuwa masala ce kadima da jima maka wata sai magana kan na wanda ka ci bulugu mara ya kawo ruwaya ta wa'id bin hujr da ta Abu Huraira ta wa'id bin hujr ta wa'id bin hujr yayi magana wa'id bin hujr shi ruwaya da ya kawo ta cewa ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam za sajada wa za kubje kamar yaje in za sujada yana zuwa da gwiwa da hannuwa da gwiwa kan hannuwa da gwiwa kan hannuwa ce wa wa na abu huraira ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fala yabru ahadukum kama yabru ba'ir wa da ya ce kabla kubatai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada yanku ya gurwane irin gurwanar raƙumi amma ya ajiye hannuwa ka hannuwa suna ruwa guda biyu da hafifin hajjaka cikin bulugul maram sai ya yi ishara kan hadisin abu horera na kayan buhari buhari abu maji da hannu a kayan gwiwa ya ce aka wani mina zuwa ya yi na waɗi ɗari mai hadisin wani bin mutum da ka zuwa da gwiwa a hili akwai shirin tura kasa ƙadi akwai dai magana kan rauni kin wanda ko akwai magana kan shi akwai matsala kan ingancin ruwayar ita ce shi ma zai ishara akwai raunin ruwayar da ta kawo zuwa da gwiwa bayan ranuwa amma wanda yake da magana yake tawili nabi na abu huraira da ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗayan kai gurwa ne irin gurwa na raƙumi amma ya je da hannuwa kayan gurwa haka ruwa ce matsala da aka samu ibn qayyim rahimahullah Allah ya kan shiga ta mishi ibn qayyim sai ta yi wannan kalma lafazin hadisi da aka ce wanda za a yi aje hannuwa kayan gurwa ce kalmomin rawi mai ruwaye ne ya juya magana ya ce kamata yi shi ibn qayyim magana dan bayani akan mai ruwaya din shi ya ce wannan ruwaya ta Abu Huraira mai ruwaya ne jin ruwaya kamata ya a ce tunda an ce ka ai gurwa ne irin gurhanan raƙumi kuma an ce a kayan nuwa kenan kamata nan wurin abin da ke kaida a ce ya aje gurwa kayan nuwa tunda kuma shi ke zuwa nuwa wannan shine matsala da aka samu to tsakanin ga Allah wannan da magana ibn qayyim ke cikin ruwaya da mu shi a baya shi ne tsaman haka shi albani rahimahullah ya yi magana kwarai kan mas'alar ta ikin magana wani magana sai mun kai mun dace kalmar rawi ita duk ruwaya duka gaba daya babu inda lafazin abu hurairah na wani ruwaya inda ya kawo da da ya kuma ta kamar da duk ruwaya da ta zama wanda da ya dai gidan kawai a yaji hannuwa ka hannu ruwa babu inda wanda hanyar ta zuba bayan haka rabani ke magana kan mas'alar ruwaya ta zuwa da hannuwa shi ibn qayyim al-albani ta ibn qayyim ya tsammani wannan juya da take shi a wajen shi gwiwar raƙumi a baya take irin taka irin sauran ta mutum ya ce rashin sanin asalin lokacin ta larabci albani ce asalin usulun laraba can tushe ko annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana asalin larabci na hakika ya ce tushe a wajen laraba ka gamsa da san arab cikin da tawari malama na abin luga asali raƙumi sauran dabbobi ya ce rukuma ce fiye dai amma mai ce ne gwiwar raƙumi ba baya mata a gaba hannun gaba kuci na gwiwar raƙumi da sauran dabbobi masu irin tsayuwa da tashi wannan na gaba shi ne gwiwa ba hannu bane ba sai adama ya yi magana da rikin fasi wannan shi ne ka tsammanin wannan wai hannu ne ba hannu wani gwiwa ce ya kawo ruwaya cikin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin suraqat bin malik annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan ruwaya ruwaya rigima da ya gwada mi bayani akan a wannan abu ka wuce wurin eh suraqat bin malik lokacin da annabi zai hijira surakat ibn malik cikin shugabani ne na kabilar su an wa annabi wanted da abubakar amsa wanted a ce duk da ka annabi ko abubakar da rai raƙumi ɗari ne turin ka musu annabi ko abubakar za ka raƙumi ɗari kudi hannu kuma to kenan hasa ta sarki kenan kowa ne ma ke kama annabi da abubakar kowa ne ma ke gaba na harauta surakat ibn malik ya cikin jama'a sai ya ji wani ya ce kai duna ga ɗan dudu a can wancan an yi ba ta kirma ba ne ba turaka ya so shi ɗaya cikin tara ta ta kai da wannan ba wani ba ta magana sai ba ta magana da bai aka sai gira ashe shi so da cikin tara ke gade turaka da aka dan wuta ta kwanta ta wuce ta kwanta sai sulai ta je dauki makaman shi ta komai shi shirya hibban su ke lemin ba su ne annabi ne da abubakar da ɗarki su to ya tinkare su ya in tinkara zai fi haifar abin kurin sai ƙasa ya ta kama wannan gaban gwiwa kawai doki ta gaba ya ce ya su kuma na yadda ta hatta ta su kuma ta wannan rukubatai al'arar ruwaya ta su bukari har sai gwiwar gwiwar doki su ta kama kasa a cikin zai da tabbata riki yau a nan magiya annabi sai ya karbe sai ya janyo kuma ya bisu ya sai da su kaga anan ce kaga ai daftarin da aka yi ta kama rukubatai wannan wani keji bai da wani keji ta farke kasa ta kama gwiwa a cikin kuma ta taka bace a takaice da kawo dalilai wanda wannan masala ce sannan dai ta sura ibn malik dai gaba da mutum ta to muna magana dai kenan a takaice ce wannan ruwaya tana na aurenta bayan duk wannan ko cewa annabi ya magana da tafsir annabi ya ce kurin aje da hannuwa ba hannuwa ba kake da hannuwa ka ba miki ka kace da ruwa kace da hannuwa bayan ruwa cikin sahih bukhari abdullah bin umar idan ya je ka kabila ku batai abdullah bin umar yana ruwa cikin bukhari iya zuwa da hannun ruwa wani sai suka mukatu sun mutu akwai ruwa ta ibn kuzaima kuma ya inganta ibn ibn kuzaima ruwa ta kawo a cikin murfu'i annabi sallallahu alaihi wasallam shi magana zuwa da hannu aka hannu ruwa a takaice ruwa duka tona ruwa ya suke magana kai mutum sallallahu alaihi wasallam magana mafi kai zuwa da hannuwa kayan gwiwa irin na malikiya shi ne daidai shi ne suka yi ta magana ya mutum yi zashi rukuni ya je da hannuwa wannan kace ruwa da gwiwa ya mutum ya kuma ya ko wahala ta wanda kwan biya ko wahala zuwa da gwiwa sai ta an ba shi aiki gaskiya ya da wahala ma gaskiya ya gaji dirif ka yaji ya yi tsawon su yaro ne ya ce da tsawa da gwiwa bai yake dibu gaskiya wanda ya tsofi ya to gaskiya magana a je da hannu shi ne mahi mutuwa gaskiya mai karin mujja wallahu ala Allah rama za mu tashi aya ta tara ku insha Allah
كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كلا بل تجهون بالدين nan bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani na butulci na dan adam da ke kafirce ma Allah wanda bai dace ba dan adam in ba butulci ba ya kafirce ma Allah subhanahu wata'ala wanda jiro ni imomi da ya mishi na halitta cikin kyakkyawar halitta ya mai kware halitta abin yabo abin godiya to Allah ya tsawatarwa game da halin jinsi na mutum game da taurin kai game da butulcewa ce mutane kuna karyatar da ranar tashin kiyama shi ne biddin yamma da jaza kuna karyatar da tashin kiyama alhali wa ina alaikum alhafizi kiraman katibi kuna da akwai mala'iku na musamman da Allah wakilta da dukkan bawa kuma na mala'iku mala'iku masu karanci aiki su kurin wanda laka ta mala'iku min qaulin illa da zai rakibun ati zukurin aikin su duk abin da za ka wani lafazi ɗaya da lafazi ba za ka yi ba kowanne akwai wani mala'ika iya nan bayan rabuwa da kai shi ne da ƙibin a kuma mala'iku ne masu karamci wanda ba sa ƙara ma komi ya abin da kai cikin bayani na tsallake na magana ta rafowi na tarawihi wani ya can ya jiru magana raka 20 amma magana raka 20 asali abin ya taso ne daga umar ban khattab tarawih da umar ya sa ake yi a nan ruwa ya tazo duk da ta imam malik ruwa da ya kawo wadda ita ce ruwa mafi inganci cikin ruwayoyi ta raka a goma sha ɗaya shi ma umar kin akan haka yi to duk saɓanin da ake yi akan ruwaya umar ya sa ya raka ashirin shi na ba su samu ƙwai mai tsakanin albani da malaman saudiya su suna kare wannan raka ashirin sai misali za ka fita da arami raka ashirin ake da uku na gani su yi ashirin kuma su kawo wuce da shirin wuce to wannan ya kawo magana wanda kwarai an yi rudu shi albani kwarai ya yi raji kan maganar cewa ba wani dalili ne raka ashirin da uku ta kawo ruwayo ingantattu na aisha na sallallahu alaihi wasallam a ramadan wani ramadan bai kara akan raka goma sha daya kololuwa hadisin muslim na aisha hadiwa hisham raka goma sha ya ce to ƙari kan haka to ya ce bayan barin abin rigima abin alwalin ta tumu muna nan abin da dai aka yi tabbatar annabi ya yi sabani da kuke yi da muke da ku masala ce ta umar 20 ce ko 11 shi haka ne alwalin ce asalin rigima ana yin ta ne ta umar wace ce amma kowa ya riga nan sarasa mafiyar kashi ba wannan babu sabani kan shi ce isa ba ce mun muna nan a 11 mu ma dai nan muke Allah shi ne kiran yanzu wannan aya Allah subhanahu wata'ala ya tsawatarwa game da fitirci dan adam yace alhali kuna karyata da wannan kiyama kuma Allah ya sa muku malaiku wa inna alaikum lahafizin kuna da malaiku masu kulawa kiyaye da abin da kuke yi ko malaikun kiraman katibin suna da karamci kuma aiki suke suna rubuta da abin da kuka yi ya alamuna ma ta fa'alu Allah ba su wani aiki da san kuma suna ganowa duk abin da kai suna sani kuma su rubuta idan kaga wanda yake da masu kwantarar kullum suna tare da kai kaga ya kwa mun tsoro ya kamata ka san abin da kake tunda kai ba haka bane kuma aka dace ka kai abin da gada ma kara zubi a malifin min qawli illa ladayhi raqibun atid kuma ya alamuna ba ta fa'alu duk abin da kake sun sani kuma aiki suke na wannan rubutun ba kai da kake kula da sallah da zakar a su aiki su ibada su su rubuta duk abin da kai kuma ba sa kali ba sa dace kenan mutum ya kamata ya shiga hankali shi me Allah ce gaba innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين نعم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم التي للي الأبرار هي نقول ما سبيهيا الله تبس لفي نعيم سنة نعمة نعم وإن الفجار لفي جهيم su kuma mutanen banza fajirai suna cikin wutar jahim wannan kenan hanya biyu tukurin gida biyu ne hali biyu ne cikin magabata shi malubi da abdulmalik cikin shugabannin musulmi ya zo aikin haji ya zo madina ya ka ziyara bayan ya yi ɗan abu na sarauta dai an tattauna sai ke cewa a nan garin waye kuka san iya da alaka da sahabbai idan kun suke zai kusan kusan yan ba wanda yake da alaka da sahabbi kamar tabi'ai malaman wata da rayu da sahabbai shi abin ya nisan lokacin aka ce ai akwai abu hajji talaba da bin abin dina cikin malaman tabi'ai ne kuma suke kwara mata sai ya ce aje a zo aje a kira wuce malamin da ba ruwansu da duniya wasu ya musu kai ba musan kun musan hadanci ba ba san haɗaci ba su da aka je ka zo da abu hazin gaban shugaban musulmi duk duniya shi ne kurin amin umini ya zo sallama ita ma hazin da shafa ya abu hazin wannan wata irin kamar butulci ko kaushin hali ya ce mai haka yi shugaba ya ce na zo garin wannan kwana nawa duk an zo na zama yin mutane kai baka zo ba ya ce shugaba kan faɗa wani manzane ba ya ce me ne na wanda mutunci ka saka kuna sanka ka yi zaka tausayi na kuna sanka ba ka faɗa wani ba ta fitawa balle yanzu kun ka saka kun ka zo ziyara ba wani mutunci kun hada ko hada shi dake ma da kake zuba ba na zo ba yanzu kake zo na zo to ya san irin wani mutane sai yake ce yanzu ya san ya san mai mai wa'azi kada amuru wa'azi ya ce amina wa'azi ya ce ya ba hasan Allah wani min samar da harkar rahon min sa ba musamman ba mutane ba su mutuwa me yasa kuka tsike mutuwa ya ce abin da ya sa kuke kin mutuwa ya ce haramtum akhiratakum wa amaltum dunyakum takarahun an tattakilu min al-umran ila al-kharab ya ce abin da kuke mutuwa kun raya duniya kun raya duniya kun rushe lahirar kun ba ta lahirar ne shi yasa kuke tsoron barin inda kuka raya ko ta inda kuka rusa shi ne dalili can kun ba ta ka safa ku so kuje kidan wani magana ce magana ce ta gaskiya haka ne mahi yawa can kibce ba a san aji don wasan ba daɗi nan ce aka wa gidaje aka yi wurin morewa da jin daɗi shagalta duniya ko mai an malaka da abun hawa da ka morewa shi yasa baka so ka bar wannan ka ta yi can kabari shi ne dalili ya ce ya ba hasan kada gudu ma Allah ya ya kuma gamuwa da Allah gobe kiyama ya ce ya bada misal ya ce ya ce kalmusafir babbai da kamar ce misali ya ce kamar ɗan bulaguro ne wanda ya jima bai zo gida ba ya dawo gida da dan da bawa wanda yake yi gujewa mai gidan shi ya tsere aka kamo shi aka kawo shi wannan haka da juna da take in ma ka zamanto kamar magidanci ya yi dogon bulaguro ya dawo gida kan ka ciki kan zai zo ciki farin ciki ana haba haba ana marhaba to ciki nishadi ya jin daɗi ya ce amma wannan bawa ne tsere ta wai aka kamo shi wajen kuma ce mai gida mai kaucin hali ya san bayan zai samu kan zai cikin tashin hankali ko ya ce ita ma lahira haka take mutumin kwarai ya ce ta wannan ya za mu gano ya za mu samu abu ya ce a an samu da alaƙi ta billa ya ce ga gama aikin ga jiba ga gama duk aikin da littafin Allah ka bi da gani an gama aikin da littafin ka gano da ka gano kai a wani ne kin gani ya ce ya za a yi a gama da a ce yi ka ta yi ƙur'ani ma Allah ce innal abrara da fi na'im wa innal fujjar da fi jahim sai gama aikin da wani aiki kake wani aiki kake duk gano kai ina da mutum alƙawarin Allah ne tabbas mutanen ƙwarai iya na ƙwarai masu biyar Allah kina cikin aljanna amma mutanen ba su jarwa cikin jahim ne kenan ta rage gare ka sai da a wani ɓangare kake ya ci to a tsarin na mutum ba ga a fara mata Allah ba ta ba ina rahmat Allah da kasa ta ba yani Allah ce ala inna rahmatallah qalbun min al-muslimin na'am Allah wani ya mu Allah tana kusa ba tana kusa masu kyauta aiki ba ko da zaba masu aiki da kwarewa suka tsara ba ta uwa ta kace da kware wannan muna magana akan menene akan cewa innal abara wanda ke nan wata kowa ce hanya ce abin awo ne mutum ya san aina ki wani alƙawarin kuma Allah bai ta alƙawari Allah duk mutumin kwarai Allah mai alƙawarin sashi gidan aljanna cikin ni'ima amma mutumin banza shi kuma can gida na jahim Allah mai tarihi ya salauna a yau maddi ta ce wannan jahim za su cike ta masu wannan mugun hali mutanen banza ranar yau maddi yau jaza shi ne yau maddi na adama na aljaza ranar da Allah zai bincike ya saka ma kowa sakamakon aikin shi shi ne yau maddi maliki yau maddi shi ne yau maddi wanda shi ne aljaza shi ne ranar sakamako allah zai ba kowa sakamakon aiki da yaran duniya tunan duniya shi ne gidan aiki lahira gidan sakamako ta ta yau maddini ya ce wa mahimma an hajji ra'ibin kuma wannan wuta idan allah kama ta isa a cikinsa ba su da wurin za su fake su ƙi zuwa ko su huta suna nan a cikinta ba mai raba su fita
وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله
Allah ce wa ma adraka ma yawmuddin na ga ya maka girma abin ne wa ya sanar da kai abin da ake cewa yawmuddin ranar sakamako Allah saka mai lumana summa ma adraka ma yawmuddin wa ya ga ba wada wa ya sanar da kai abin da ake cewa yawmuddin ranar sakamako yace ita ce yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a ranar da babu wata rai da ta mallakar ma wata rai wani abu kowane hatta ta annabawa ta kasance hatta da annabawa ba wani rai da zai iya ma wani rai wani abu sai Allah kura limanin mulku da yau Allah zai ci giya ina wani mai mulki yau Allah zai mai dama kan shi lillahi wahidul qahar mulki gaba daya almulku mai zai haƙu da rahman gaba ɗaya Allah ta yarki komi a nan duniya ka baka wata unguwa ko a baka wani gari ko wata ƙasa ko wani wane ne Allah ya mashi komi da wani kiyama gaba ɗaya komi hatta da magana motsa ya cike Allah ya mashi komi ya riƙe an tashi kiyama shi ne yau mutum ranar da babu wani rai da ya mallaka ma wani rai wani abu wal amru yawmi idhnillah al'amarin gaba ɗaya wani kiyama duk komai Allah tattara ya rike ba wani wanda ba komai ya tattara komai a nan shine wani kiyama Shi ne daya cikin tabi kenan surori da annabi ya ce mai so ya ga tashin kiyama a gaban shi ya karanta wannan surori sai ga abin kamar a gaban shi ne tabbas wani abin haka zai wakana wani kiyama ci gaba alama بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين
suka mutafifi kenan al-mutafifin asali magana ce ta waɗanda suke rage wa mutane haƙƙi ya shahara da masu awo kuma magana ta awo kwace kacere da yawa akwai wasu ababe masu muhimmanci a rayuwa amma mummunan mu'amala mugun aiki na wasu masu cikin sana'ar sai su ɓata sana'a su aibanta sunan sana'a kashi gaba daya yanzu daga an ce kacere ana jin wani abu ne mara kyau a ce wannan ɗan kacere ne alhali ba haka ba misali za a ce ai wannan misali dalali wannan mahauci ne wannan makeri ne in washe ɗan kan shigo cikin mu'amalar mutane don ba rabuwa ke da mutane ba ya shigo cikin wata mu'amala ta kwarai sai ya kawo suna bin soko yan uwa aikin awo ko abinci annabi har addu'a yi jalibin musu wanda zai kawo ya je ya nemo yan uwa ba karamin alkhairi bane ba wani ya je lokacin da ba ku da abinci ya je wani wuri ya nemo ya samu ba karamin alkhairi bane ba kana ce ta kwata mata mutanen kwarai su yi ta su suka san haƙƙin mutane suka san tausayin mutane za su muku rangwami ba ko da buri bai to amma ganin wasu da mugun munuwa da wargo dai wannan abin da Allah ke magana sana'a ce an san masu ɗan tsauri zai kace shi goma ta koma takwas ko in ya sa a koma tara sun sani suke ko sani in sun zo aunawa sun saya da tiya lamba 20 su baka lamba 18 ka duk shi kawo abin ya yi zama muni ba dan ba sana'a ce mara kyau ba sana'a yawan kan hawa hadda al'ada mahauci kaza mahauci kaza ko tun al'ada ma'ana kun malamai sun kere bakin su kamar da gaske ne wannan rayuwa irin ta arna irin ta al'ada ta jahiliya amma ta tana mai muhimmanci kira wani abu ne wanda yake abun ka wani abubuwan in wanzu za ka iya sayan shadda sayan shinkawa dawa wajen jacob michel netanyahu bush kowa ya saya amma ka sayi nawa yankan bush ko michel ko jacob ka zauka saya kenan sana'a ta da kamata a ba a kula da masu zama ba kowa ba zai sana'a fawa sai wanda aka amince shi yarda zai za a ba shi dama ya wawa in muna abin musulunci sana ce mai kima wanda kamata a san suwa za su yi ta ma sai an zaɓa amintattu ya kamata su yi aikin hawa saboda abu ne na cin haram da halal zai kawo musu yanka mu ki ci zai yin gunga addini zai iya kawo komai ya yanka mu amma ka ga kenan sana ce mai muhimmanci wanda a ya gona abu ma wuce kaza bai a sai wanda shirme ne duk jariya ce duk ya wani yawan balle a nan wajen mu a nan ka kan an yi ɗaiban ta hawa nan kai mai yamma so san ko sana ce ko ta kalmi ko ta na ko gashin duniya in ba na ba kewayen mu hawa ba su da wani alaƙa da wani ko ta sana'a ko yin take kowa yin take tsara ce kan kwata na amma mu nan kasar nan wajajen mu amma da wani abu ne mara kyau wani abu ne an fata abun duk jahiliya ce al'ada ta jahiliya mutane kuwa ya kamata a bata muhimmanci kira kira makiya suke kan makaman mu za a makami na da ya tsaba kan gaba na duk abin zai makami makiya suke amma an suke kira na wata wani yaki wani hon makiya ne kullum kana cin mutunta ko kamar jahiliya ko jahiliya ba wannan sana'a ce labata muhimmanci a musulunci wanda kamata aibanta su matsala ce ga aimanin ka kanka annabi ya aibaci sanani fi nasu ma bin kufur akwai tsarin fi nasabu annabi ta guda cikin mutane a cikin ce suna cikin aikin kafirci a cikin akwai sukan kabila kaza sukan nagantaka kaza sukan mahauta sukan makera aibu ne ga imanin ka ta fatan abubuwan muhimmai da jihi ma'ajinsu to muna maganar kacari abin da yake da aibu wannan rage haƙƙi kuma da abu ya karanci saman kasuwa a saya a ɓoye sai uwar an sha uwar wuya cikin su ɗan hudu aka ɗan bai gabu amma dan kasuwa misalin zai wani da kaka kowa san abinci da shi saman kasuwa bashi bashi kashira dan ƙauye shi ya kasu da ma a matsala ce ya bai kudin mota sha wahala a ki saya a wurin da ka saya da yawa ka aiki in yau aka bukata ka hudu an ka ci riba duka ta riba ba ta kalin matsala a ɓoye ta hudawa hikimar Allah na mun karuwa kwanaki da aka ana magana da tsada abinci annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani da suka nema abu ya tsada ya farashi ce la inna la qadu bas Allah shi mu kama shi da karin tashin farashi hawan shi ba nan gobe ki hannun Allah ki ya tafi na shiga yi kaga yanzu bana aka ce babu lokaci da mutane suka sayi abu suka ɓoye suka aiki da niyyar cin mugori ba kuma Allah kun tsakar rana babu tsawar kowa ko abin shekari gaba da daga nan har Najeriya abu ne da ma'ana Allah kuma kuma kuma kuka da kuka suka mantaka Allah ne kun su jaji suna kiran abiyola su kira jami su kira waye ko abin tsada ko kuma mantaka Allah mutane Allah da mutane Allah ne ko kaje da Allah ya so ba wani kurin gashi da kare abin do Allah ya kare abin kurin gashi ko mu har hakurin kun ba dewa sun kare mu sun kare mu masu su ga su manzo Allah kare su dewa da haka kurin ka ba annu Allah inda matsala kurin mu koma ga Allah kurin ba ga wani ba mu koma ga Allah mu nemi warware a wajen Allah shi da ba mu huta kan koma menene amma wallahi ka shiga matsala kan ka koma ka shugaban kasa dukan ka kana ihu shi zai ma babu kamar shi ne abin gotarka walla ba abin zai maka na ba abin zai iya maka wallahi ko bai maka wallahi shirme ne wallahi amma koma ga Allah kun yi an jiki lokacin da ya ga dama ya ga dama ya karya dan haka ɗan wa ta sana'a mugun aiki a cikin katare wannan shi ba tana bace ba kyau ba abu ne mai kyau a saya a sai da a kawo aiki ne mai kwari har ma da mishi to nan ya da ke ba mu labarin wasu miyagu a wannan aiki yace wailul lil mutaffifin azaba ko halaka ka tabbata lil mutaffifin ga masu rigewa mutane muddi nan wa kakce rige wannan an ka misali aka na kacarewa dukkan awon yaji kake a kwata tafi ba ce don rage haƙi shi da tafi ma'aikaci ne kai an alkali kwantara za ka yi aikin awa takwas wutar a kaza kuna da nan gamai kwancin gaba ruwanka wajen magana da hannun kwantara ta yi da ma'aikaci ka iwon da ya kai wata daban ana biyan ka anan kaje kai wata daban nan ka bari don ba a magana ko ba ka a kare kai ba ka ganin kai ta tafi ka rike haƙƙi na auren da kamata kai ko ba haka ne ba haka ne ko kun jari haka ne gaskiya an ba larura ba ma'aikaci an ba larura kamata bai kai ƙungiyar aiki wadda gaskiya ka yaci ga wata iyakaka kuma kowa ta larura tun da baka je kasa akwai larura tana gitarwa amma da gangan ka yi aikin da aka ɗauki ka kashe ana biyan ka kake wanda ba a cikin lokacin aikin amma misali an san maka awa takwas ko kwaje ka tsare ai gwamnati kowa ya koma ka tabbata gwamnati ba san ka tai ba a ce baka ake da ba a kana iya aiki uku ma uku amma kowanne contract na kake cika tun da aiki za ka ɗauke ka an gurgin sosai cewa gwamnati ce ba sayan ka bai ya zama da kaman bawa a aiki ya ɗauke ka kwantara ce an maka aikin awa kaza a sati ko a kullum in kai ka kare na shi ka ce kyan da kuma matsala ba ce ba laifi ba ne ba amma ka ƙina ka ƙiyin wannan ka sauye wannan ana buƙatar ka ce wanda ba shi ne matsala don ma ka shiga layin mutafi don ka rage mutane haƙƙi awa takwas ka shi da ko biyar kuma duka makaƙi gaba ɗaya yake waɗannan da ake magana kansu a wancan zamani ya ce allazina izaktaru ala nasi istawfu su ne wanda idan su za su auna wajen mutane sai su cika tiya da kyau in kilo ne su cika da kyau in tiya ce a cika da kyau amma wai za ka duhun a wazanun da kusirun amma idan su za su shaida ba sai su rage in tiya ce a rage in kilan ne a rage su sai da mutane kasa da haƙƙin da ya kamata su ba su waɗannan su ne allah ke tabbatar da azaba ya buɗe sura da waidun ta sura aka buɗe sura bayanta da waidun daman kasan aka haɗar sura daman an buɗe sura da azaba ko hallaka waidun din mutafifi azaba ta tabbata ga masu ragewa alladina izaktaru ala nasi istawfun in za su auna mutane su cika wa izakaluhum aw wazalum tafsirun in su za su auna kuma su rike mutane sun cuci wanda suke sai a wajen shi sun cuci kuma suke sai da sai Allah ke jin hakan Allah ya zunnu ulaika annahum mabu'u shin masu wannan aikin ko ba su tsammanin ba su tunanin tado su za a yi za su tashi gaban Allah liyomin azim za a taro su a wannan wuni mai girma yau maddi ranar sakamako yau mai kumun nasu da rabin alami hannun mutane za su tashi gaba daya su tsaya a gaban ubangijin halittu gaba daya cewa shi mai wannan tunanin da Allah zai wani cuta zai rage mutane haƙe su wani tabbas in maka rage sai a mai da musu tabbas Allah shirin da Allah ci gaba يوم يقوم الناس رب العالمين ده مثلا ده غبا الله ومن عنده غبا ده كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين
الله تكلا وانا حقا تبس إن كتاب الفجار الذي سجين littayin mutanen banza fajirai iya cikin wuta na siji mace wani gida ne a ƙasan wuta kasar kasa ta bakwai shi ne wuri ne da Allah ke ajiye takardun mutanen banza to na ciki yace wa ma adara ka masu ji wa ya gaya maka ma sanar kalgin abin ne wa ya gaya maka ya aka yi kasan wannan sujji da kin kasan mai sujji sai kitabun mar'u littayi ne rubutacce da duk abin da kuka aikata wani wuri na musamman Allah ya tanada don sa sunan mutanen banza takardun mutanen banza wurin arshif ne arshif ne na mutanen maza ya ce wailun yau mai izin lil mukaddibin azaba ko halaka ta tabbata a wannan rana ga duk masu karyatar da san tashin kiyama ya ce allazina allazina yukazzibuna bi yawmiddin wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin adim إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين نعم ألا ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين ألا تبتر عذابا ga waɗanda suke ƙaryatarwa ƙaryata da ne masu ƙaryatar da wuni na tashin kiyama shi ne yau mutum masu ƙaryatar da wurin tashin kiyama ran sakamako Allah ce wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin atim wannan wuni na kiyama ba kowa ba ke ƙaryata shi sai wanda ke tsagera mai tsallake iyaka da yawan zini shi ke ta gunin kiyama ke mara imani ta ce daga halinsu iza tutula alayhim iza tutula alayhi ayatuna qal asatirul awwalin ana mai wa'azi ana karanta mai ayoyin Allah ta kai wannan gurin ta tsiniyoyi ne na uwaye da kakannin gurin kake karanta wannan labarai da ga yan farko ba an ba maka wannan aya haka suke cewa to wannan abun Allah ce kalla كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون نعم التي كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون me yake gasa wannan halin karyatar da gaskiya a ce tatsiniya ke kaza kaza ne to wannan mutane Allah ce rana ala qulubihim ma kanu yakasibun laihin da suke ya sa ya yi yawan zuciya tsada ɗan wannan sallallahu ya bayani kan cewa ɗan adam shi na cewa haɗarin raina kabi- raina sagira a wannan sagira ce ba kabira ba ce ba haɗarin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada kowa cikin sunan Tirmidhi ibn Majah haka Imam Nasa'i ta tabbata sai jami cewa idan ɗan adam kai lahi da kai wannan yau jini ka sa wata rubuta sauda zuciyarka ta wani dugo ɗas ta taɓa zuciyarka baki gobe kai ɗas jibi kai kana jini yau kai gobe kai annabi ce sai wannan in Allah sa ka tuba sai wannan dugo sai wanke gaba ɗaya da kuma ɗas in ka tuba amma idan kana laifi yau da gobe yau da gobe wannan dugo iya yi sai a waye gari ya lullu zuce gaba da ƙiƙirin babu wani abu da shiga nan sai da cikinta annabi ce wannan shi ne ranar da ake yi adabta wannan shi ne ranar da ake bayani wanda ke rije wanda ke rije suka ta kenan zini iyawa mutum gadawa mutum mutuwar zuciya rashin kin dokin wa'azi yace ban rana ala qulubihim ma kanu yakasibun yayi tsatsa a zuciyarsu mana abin suke aikatawa laifin su cewa zuciyar tsatsa irin wa'azi bai shiga wace wa cikin hukumar da Allah ke ma bawa ka mutu daga duniya Allah ya hana ka wa astuwa zai zuciyar ka ta wuri ta bushe irin ba karamin halaka ba ce tashi ko kenan a hana ka imani a hana ka wa astuwa to Allah ya nama mutanen suka tauri tauri kai da gangan sai Allah ya juye shi kenan ko ai mazan bai shi da an kare an gama da kai an gama da kai yace da wa'annan mutane kalla innahum rabbihim yawma yadhlam mahjubun kuma irin wa'annan mutane gobe kiyama ana sha makace su mana ana hana musu ganin ubangiji subhanahu wataala da mun ganta a baya na maganar cikin ni'imar aljanna ni'imar da ta kowace ni'ima ni'ima sama niman yakan mantar da 'yan aljanna dukkan ni'ima da suke ciki dimar Allah subhanahu wa ta'ala mun kanta ruwa a nan bukhari ya kawo muslim ya kawo wanda idan 'yan aljanna sun shiga aljanna Allah zai kira ya ara aljanna hada zai duku ta sun kara muku za su ga madana ma Allah mai saura Allah suna da mai saura ma me ya kara musu saura Allah musu ciki Allah ka huskata da huskar mu ka san aljanna ka kiyaye ma zama guda mai saura Allah sun daga babu wani abu da ya saura ne ji maza ba ba san ma ko abin da wani ce lokacin nan Allah sai ya bude hijabin da ke tsakanin shi da bayan shi ce dibar Allah sai da manzar da su da duk wata ni'ima gaba daya ba ni'ima take dibar Allah subhanahu ta'ala to wannan ni'ima su mutanen banza ba su cikin ta sai ce kalla innahum ar-rabbihim yawma yawma idhil mahjubun su a ran nan ana sha maka ce su kira ana hana musu dibar ubangiji subhanahu wa ta'ala ثم إنهم ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون Allah ce sun ma'inna misalin jahim su ne zuwa inda mutanen banza gidan wuta za su a can za su ƙonu sun mayu ƙalu hazan lalli kuntun bihi tukazzibun nan dan an ce zolaya a tada musu hankali ga su an danna gidan wuta ko ana ce musu wannan ma shi ne abin da kuke karyatawa a duniya ga ku a fasirun haza am antum la tubsirun wannan ma ajan kun ga aya ta mutu tsahi ne daba daba ne za a danna su a wuta a musu tambaya a fasirun haza wannan ma tsahi ne am antum la tubsirun ko kun gani Allah ke Allah ce kalla
كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون na'am kalla na mala'iyar tabbatarwa tabbas inna kitabal abrar da fi illiyin yanda can mutanen banza Allah ya tabbatar takardun mutanen banza cikin sijin da su mutanen kwarai cikin illiyin yace wa ma adara kama illiyu ba ala wa ga maka ka san abin da kace illiyu yace kitabun marqu wani littafi ne shi ma rubutacce amma in shahadul muqarrabun to mun karanta a baya lokacin dokar ran bayan Allah idan aka dauki ran mai imani idan aka yi samar shi a hannun malaki iya wannan kamshi ana mai addu'a sunan mahabun ai za a tsaye da shi har saman bakwai ana da bada umarni a sa wani mai cikin ilimi amma mutumin banza suna ɗaukar ran daga saman duniya za a rige ba da wucewa Allah ce ku je ku sanya ran a cikin sijji wannan su ne gida biyu su a bara lafi illiyin wa ga baka mai illiyin sai kitab wani tayi ne tsararre mana rubutacce kuma ya shahadul muqarrabun makusanta mala'iku ke halarta wajen wanda ta wajen dusekin ko arshigin masu da'a ga Allah da sama Allah yanzu yace innal abara innal abrara lafi na'im ala al araiki yanzurun تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون Allah ce innal abrara lafi na'im tabbas diya na kwarai masu biyayya ga Allah suna cikin ni'ima yace daga cikin ita alal ara'iki yanzu suna kan gadaje suna kan taratan ba a ba juna keya a haka ake amfas ana kallon juna yanzu ana tattaunawa ana me yake cewa ta'arifi wujudun tsakatar imu ya ce ta'arifi wujudun tsakatar na'im za ka gano a huskar yan aljanna da ka kalle su kana gano annashuwa shi an nazara nazarta na'im kana gano annashuwa ta wanda yake cikin jin daɗi to ko Allah ka kalle mutum wanda yake cikin jin daɗi kana ganewa iya fara fuska ba gama fuska ba da fuska a take ana ganowa to balle alahira ya ce alahira za ka gano za a san ana gano abara daga huskarsu ana gano annashuwa kyawo na ni'ima na mai jin daɗi alal ara'ik a kan gadaje kuma suna kallon juna ya ce yusa ƙaunar min rahikin maktun ya ce a wannan hali ana yusa ƙau ana shayar da su ana yawo ana shayar da su wata giya ta musamman wadda take sai su kadai eh min ka shiga Allah sai ana dauka ai bana a shanta yana haka ake ana dauka kop haka ake musu eh ce makatum kika ga maka ai an san san duniya giye duniya mai wari kaza da kaza ita kamshi take yace khitamu misk ita giyar lahira kam an sha an kare abin da ke bai ba kamshin almiski take a takaice Allah ke cewa fi zalik dan uwa cikin samun wannan matsayi samun wannan ni'ima wannan morewa akan wannan ya dace sai ta mutum ta su mir mit tarafu sai ta mutum mutum su a wannan wurin ne kamata sai ta mutum mutum su duk mai gogormayya ga wurin gogormayya ga wurin gogormayya wajen samun wannan gida wannan ni'ima ka samu wannan ni'ima ke duk wanda ka kawo babu wurin da ka kai kwaba ka iya maka aikin ka kai gogormayya wajen samun irin wannan matsayi na gobe kiyama Allah ba mu shi Allah sa mu cikin masu aiki na kwarai don samun wannan gida ne kamata mutum ya dage duk bakin kokarin ka ba da don samun wannan gida Allah ya tsarki mu ne kamata mu tsaya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
نعم